الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba da uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara yabo da godiya da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da mu wannan rana ta Laraba domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam littafin babban malami al-alama al-sheikh Muhammad bin Salih al-Usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci namu na Usman bin Affan da ke wannan unguwa ta Hamdu Kafi bypass a wannan gari mai tarin albarka na Gombe yau Laraba goma ga watan Sha'ban hijira na da shekara 1442 daidai da 24 da hudu da ko da biyar da hudu ta 24 ga watan uku miladiya 2021 barkanmu da sake kasance cikin wannan masallaci domin ci gaba da wannan darasi kamar yadda muka saba idan yan uwa ba su manta ba a ƙarshen darasinmu na goma malin ya kama na magana game da farala ta sallah ko fada'ilu salawa fawa'iduwa farala daga cikin faralolin sallah da fa'idoji wanda malin akalla ya kawo wajen guda bakwai ya ce kuma takaitawa ya yi domin abubuwan suna da yawa kai tsaye yau za mu tashi alfasarul khamis shafi na 25 kuma wannan shine darasinmu na 11 a wannan littafi insha Allah alfasarul khamis fasli na biyar at-tahdhiru min ida'ati sala unwan ko topic din shine jan kunne da gargadi kan tozartar da sallah at-tahdhir ne jan kunne ko gargadi ida'a shine tozartarwa ko wulakantarwa as-sala ita kuma sallah jan kunne a shari'ance game da mutane masu tozartar da sallah wanda ba sa ba ta kima ba sa ba ta daraja an gane lamma kana li salati hadha al-fadl al-kabir maliki ta duk wanda ya bibiye mu a baya ya ji irin farloli gingima-gingima da aka karanto a game da sallah da irin kima da martaba da Allah ta'ala ba wannan ibada ta sallah ta kasance tana da farloli masu girma wa hadhihi al-fawa'idul azima da fa'idoji kuma manya-manya kana faqduha hirmanan kabira hakanan mutum a ce yayi hasaran wannan farloli na sallah ko wannan fa'idoji na sallah to hakan ya zamanto wani abin da zai haramta masa samun rabo mai girma kamar malam yana so ya ce tozartar da sallah ya zamto hirmanan azim a kabira wani abu mai haramtawa samun dan adam babban rabo a gun Allah wa naqsan kadiha fil islam kuma tozartar da sallah kamar wani naƙasu ne mai suka a cikin musulunci naƙasu ne qadihan wanda yake da suka fil islam a cikin musulunci duk mutumin da aka ce an shaide shi wajen tozartar da sallah babu shakka an mai tabo a cikin musuluncinsa kuma an soke shi gunda ba zai warke wa man samma haddara Allah wa rasula saboda haka da Allah da manzo suka ja kunnan musulmi min ida'atiha game da tozartar da sallah ne wa rattaba ala zalika uqubatin mutanawwi'ah a ƙarƙashin tozartar da sallah sai aka tabbatar da cewa akwai uquba nau'o'in uquba daban-daban daban-daban dukkan wanda yake tozartar da sallah akwai nau'o'in uquba a kansa da yawa wanda wa'ansu qur'ani ya zo da su wa'ansu kuma sunnar manzon Allah ta zo da su sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abin da malai faɗa kafin ya kutsa cikin kawo ayoyi da hadisai da maganganu malai idan mun ji shimfiɗar da ya yi a ƙasan wannan unwan daga shimfiɗar za mu gane cewa lallai al'amarin ba karamin abu ba ne tozartar da sallah ya zamto sababi na haramta wa mutum saman babbar rabo kuma ya zamto sababi na musuluncin ka bai cika ba ya zamto da Allah da manzo sun ja kunne sun yi gargadi kuma sun tabbatar da cewa akwai uba nau'i nau'i akan dukkan mutumin da ya mutu iya cutar da sallah bai tuba ba malam ya kawo ayan cikin suratul ma'un qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake cewa fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun bone ko shiga uku ya tabbata ga masu sallah waɗanda suke samun wargi da wasa a cikin salolinsu wai sun ce wani kwari ne cikin wuta wanda malaman fassara suna cewa shi kwarin kansa wata azaba ce daban a ciki bayan ta wutar ba wani gu ne wanda musamman ne game da irin guraben da ake azabtar da mutane cikin wutar jihannam Allah ya tsare to wannan bone na azaba ya tabbata ga masu sallan nan da an salati game da sallolinsu sahuna sun rabkana arab kaniski game da sallolinsu ba sa bata kulawa suna dai sallar a baki amma zuci su bata sallar irin abin da a galibiyar mutanen yanzu suke aikata wake za a ga mutum ya mai da sallah kawai ruku'i da sujjada da tsayuwa da waye shi ne amma kayan cikin sallah bai sani ba kuma baya kokarin ya sani dan abu kaɗan ya taso ƙabli ko ba adi sai ya ga ya dabalbalci ya kasa gyarawa to wani ne sahani salaki rafkana game da sallah ba ka ƙoƙarin sanin me in kai zai gyara me in kai zai ɓata ba ka sanin ya za ka jona nan ka jona har in matsala ta samu wannan kuma wajibi ne akan kowane musulmi ya san yadda zai gyara sallarsa domin ita ce a'azamul ibadat ita ce ibada mafi girma a wurin Allah wa qala ta'ala mala ya ci gaba da kawo ayoyi Allah ta'ala yake cewa fa khalafa min ba'dihim khalfu adaa'u salata wa tabu'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljanna wa la yudlamuna shay'a Allah yake cewa fa khalafa min ba'dihim khalfu a bayan wannan aya Allah ya jiro an sa annabawa ne bayan annabawan sun shuda sun wuce sai Allah ya maye bayan annabawan da wa'ansu khalfun wa'ansu miyagun mamaya ana cewa khalifa shine mamayi na kwarai wanda zai gaji aikin alkhairin da wanda ya gabace shi yake amma khulfun to mutum ya gaji wani amma shi kuma ya dasa tsaye abu an gane da ke ku khalifa shine wanda ya gaji alkhairi kuma yi mai aiwatar da alkhairi khalfun ko khulfun shine mutumin da ya gaji wani abin alkhairi amma shi kuma yazo ya kawo tsiyawo to muta annabawa sun wuce da abubuwan su na alkhairi to waɗanda suka biyo su ba mutanen kirki ba ne khalfun jam'i na khulfun mamaya mutanen banza kenan adaa'us sala daga cikin halayyarsu daga cikin ayyukansu akwai tozartar da sallah kaga ashe musulman ne ke musulmi ne amma ba mutanen kwarai ba ne babbar shaidar da Allah ta'ala ya yi musu a farkon wannan zance shine cutar da sallah yasa tun farko ba a ba su sunan mutanen kirki ba aka ce mamaya ne amma mutanen banza mamaya ne ba mutanen kwarai ba meye dalilin da yasa ya zama ba su mutanen kwarai ba azau sala a cikin ɗabi'arsu a cikin aikace-aikacensu akwai tozartar da sallah a ciki na biyu wata ba'o shahawat suna bin kuma soye-soyen zuciya kaga duk illar son zuciya sai biyo bayan tozatar da sallah wanda shi kansa son zuciyar kada iyakai mutum zuwa ga wuta wa man azlam mimman ittaba'a hawahu bi ghairi hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin wa la in ittaba'ta ahwa'ahu ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi ما لك من الله من ولي ولا نسير يا داود إنا جعلناه خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا الحساب kaga duk wani tana magana kan san zuciya san zuciya iya sababawa mutum zuwa wuta to amma duk da illa san zuciya sai biyo bayan tozartar da sallah daga cikin alam da za a gane mutanen banza shine adau sala sannan duk wata tsiya kuma sai ta biyu baya ina ba ta fahimci wannan shi yasa Umar dan Khattab yake cewa as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man dayyaha fa bima siwaha adiya cewa ita sallah ita ce fila ta addini ginshikin addini duk wanda ya tsaye da sallah ya tsaye da addini wanda ya tozartar da sallah to duk abin da ba sallah ma zai iya tozartar da shi an gane duk mutumin daga iya sakaci da sallah to ba wani aikin ibada da yake ganin mutuncinsa sai dai kawai zai yi dan dole dan kar a ce bai yi ba an gane da kyau yin sallah da gaske ka ba ta kulawa to shine zai sa dukkan wani aikin ibada ba za a ganshi da nauyi ba amma duk mutumin da yake al'adarsa iya tozartar da sallah to babu shakka ba wani aikin ibada zai ganshi da mutunci wannan ka'ida ce game da Umar dan Khattab ya faɗa waɗannan su ne aikinsu a za'u sala wata ba'u shahawat suna bin kuma soyi-soyin zuciya ba sau fa yi ƙauna gayya sau faɗin na lil mustaqbal nan gaba kaɗan bayan sun mutu an ta da alkiyama Allah ta'ala zai shigar da su wuta shi ma gayyu ɗin an ce ismul makan ne fil jahannam ismul makan fi jahannam shi ma sunan wani gune ke bantacce a wutar jahannam ne gayya kamar can wayin din nan duka sunaye ungoyi ne ko wa'ansu lunguna-lunguna ne a cikin gidan wuta Allah ta Allah ya sani bayan wutar ai kamar gida ne a ce akwai boys quarters akwai masaukin baki akwai cikin gidan mai gida akwai fada akwai ina ne akwai ina ne to ita ba wutar haka take akwai sundundun wutar to amma akwai office office da gidaje gidaje a ciki wanda in mujirman sun ce ya kai mujirmanci za ka yi wancan gidan a tsare shi a ciki to su masu totattu da sallah can an ce za su a wayi nan kuma za an ce za su a gayya duk kuma muktaliful asma kuma shi yasa dama mala ce warattaba ala haza uqubatun mutanawwi'a idan kun ga a hedin din maganar abin da yake yace totattar da sallah Allah da ma'aiki sun rattaba a ƙarƙashinsa akwai azaba manau'antar juna adaba nau'i nau'i kala kala kala kaga yanzu ayoyin nan guda biyu mun fahimci cewa azabar ma ba ɗaya bace can an ce wayil nan kuma an ce ghayya duk kuma azaba ce daban daban daban daban daban Allah ta'ala ya tsare Allah ya ce illa man taba sai wanda ya tuba daga cikin su wa amana ya jaddada imaninsa wa amila salihah ya ci gaba da sallah sallah mai kyau to fa ulaika yadkhuluna aljanna har in ya mutu akan wannan turba ta tuba bai ta tuba bai sauka ba to irin wannan Allah ta'ala zai sa su a aljanna wala yuzlamuna shay'a ba abin da Allah ta'ala zai zalunce su da shi an gane karshen bayanin kuma sai zo da rahama da jin kai da kuma tausayi da Allah ta'ala yake wa bayansa shi yasa yake cewa a wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba wanda yake gafarta zunubi gaba da in ba Allah ba qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah iya gafarta zunubi duka inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha an gane saboda haka dukkan girman zunubi matukar ka tuba ana sa ran Allah zai yaɗe ko ma ita shirka ce har in mutum ya tuba ana sa ran Allah ta'ala zai karbi tubarsa an gane ko wa man taba fa innahu yatubu ila allahi mataba duk wanda ya tuba to zai samu Allah iya karɓar tubansa Allah ya ce wa inni daga faru liman taba wa amana wa amila salihan summa hatada wa rahmati wasi'at kulli shay amma tuban iya da limitation iya da lokaci akwai lokacin da aka ce in kai tuban ma Allah ba zai karba ba lokaci na farko lokacin da mutuwa ta zai kima shi kuma wannan bawan da ya san yaushe mutuwa za su zai kewa mutum bawan da ya sani ba wani alam da za ka cewa gobe mutum zai mutu ko jibi ba wannan alamin Allah bai sanya wa dan adam wannan alamin ba haka baktatan mutuwa za ta zuwa wani ya fito ba zai dawo ba ya tashi ba zai kwanta ba ya yi kaza ba zai kaza yasa kullum ake so a zama cikin kimtsi da shiri ba a san jirkin ta tuba ba a san ɗorewa cikin zunubi bayan ka gane laifi duk a lokacin da ka gane kana zunubi ka tuba ka bar shi kawai shine waytarkul ma'asiya fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha kamar mai inda mai aka dare fara a lokacin kawai ka bari idan mutum mutuwa ta zo mai gargada gargara to Allah ba zai karɓi tuwa sau وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن duk wanda mutuwa ta zai ke masa ya tuba Allah ba zai karɓi tuban shi ba Allah ya ce laisati tauba babu tuba ga wannan da kuma walallazina yamutunahum kufa da wanda suka mutu suna kafirci su ma Allah ba zai karɓi tuban su ba na uku wanda bai daina aikin sabo ba har sai da rana ta fito daga mafaɗanta shi ma ko ya tuba a lokacin Allah ba zai karɓi tuba ba an gane da ke ko to waɗannan su ne lokutan da in sun riski ɗan adam Allah ba zai karɓi tuban shi ba amma matuƙar waɗannan lokutan ba su zai kima ba kuma ka yi tuba tuba na ƙwarai na gaske Allah zai karɓi tubanka a wani guma henantawa yake a zo a tuba din afala ya tubu na ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim shi ba za ku tuba zuwa ga Allah ba ba za ku nemi gafararsa ba kamar Allah iya tallata muku tuba ne to amma ya tuban ma wahala yake mutum iya aikin zunubi sama da shekara goma ko shekara shekara yake jin wa'azi dai zai ji sau goma amma ya iya daina laifin wani tun da ya fara sana'a sai yake cin riba yake karya yake rantsan karya yake algus amma yake tube ne wani tun da ya balaga ya kama harkokin banza na mata ana ta wa'azi ana ta nasiha ya ƙi daina wani ya yi shekara da shekaru iya zunubi amma ya ji nufin ya ƙi daina kaga irin waɗannan in sun mutu akwai yiwuwar Allah zai damƙe su da wannan zunubi kenan amma in kana zunubi ka ji cewa zunubi kake ka an karanta ma ka ji to ka tuba in har kana so ka haɗu da Allah lafiya kalau shine illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljanna wa la yuzlamuna shay'a suratu maryam ayat namba ta 59 zuwa ta 60 وقال تعالى في وصف المنافقين ما لي تجب كاو آية دا الله تعالى كي سبنت منافقي الله تعالى كي إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا الله تتبسوا منافقي سيبودي جملة دا إن إن المنافقين كاغا منافقي كو تبس حقيقة سو منافقي yukhadi'un Allah a nasu san suna ganin kamar Allah ma yaudarar suke yi domin za su ɓoye wa ɗan adam ba suna ganin kamar Allah ma sun ɓoye masa wannan shine haukan munafiki kenan yanda zai ɓoye wa mutane abu iya ganin kamar Allah ɗan ma zai ɓoye masa yi an gane da ku suna mu'amala da mutane da Allah kamar da suke mu'amala da mutane suna aikin da suke ganin kamar Allah ma yaudarar suke yi wa huwa khadi'u kuma Allah ya ce a kan suke yaudara kan suke yaudara daga cikin mummunan aikinsu da ya bayyana shi ma wa iza qamu ila salati qamu kusala idan munafiki ya tayi zai sallah a kasalance kaga wannan kalmar ta yi daidai da Hausa kenan kusala kasala an gane ko duka ma'anar ta ɗaya ne in sun tayi a kasalance da nauyin jiki za su tashi shine qamu kusala su tayi cikin nauyin jiki yura'una nasa suna yin sallar dan a gari dama duk munafiki iya aiki dan a gani ne riya iya cin aikin munafiki shi yasa da manzo Allah ce asqalu salatu alal munafiqin salatu subhi wa salatu al-isha a wata riwayan salatu subhi wa salatu al-asr wannan sallolin sun fi ba da nauyi ga munafiki domin a lokacin ba hasken da za a ganshi su kuma suna yin abu ne dan a gansu an gane suna tahi sallah a kasalance kuma suna yi dan mutane su gani wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa ambaton Allah sai ɗan kaɗan sai gunda za a ji su amma su keɓance su dinga ambaton Allah don ya cancanci ambace shi ba sa yi shi munafiki duk abin da zai na ibada to don a gani yake don a gani yake ba shi da ikilasin yi don Allah don a gani yake duk abin su don a gani yake shi yasa yake hasara ba shi da ralaka yake kokara kuma duk wanda dama zai aikin alkhairi ya so a yabe ya ji daɗi to shi ma akwai munafurci ya fara kawo masa hari kenan yasa aikin alkhairi dan Allah yake in kayi dan Allah wani yabo ya zo daga mutane fa ni'ima ba da su kai ba yasa ma aikin alkhairi tilka bushral ajila lil mu'min kai aikin alkhairi ana yabo ba dan shi kai ba to wata magaggauci albishir ne ga mai imani amma ba dan shi kai ba yau kayi aikin ka dan Allah wani ya gani iya yabo ba dan shi kai ba wannan kuma ba zai taba ma imanin ka ba amma kai abin da niyyar dan a yaba ka ji daɗi ko dan a ce baya kai ko baya ku to shine hadarin abu duk yawansa a rushe ki ba shi da kima idan kiyama ta yi ana ba da ladan aiki sai Allah ya ce masu irin wannan aikin dan mutane ku tafi wajen wanda kuka yi da su su biya ku amma ni ba ku da ladan ko kwabo a gona kaga hasara ta kai hasara kira yura'una nasa wala yadhkurun la ilaha illallah wa qala an ahli nari wa qad su'ilu Allah yake ba da labari kamar da malam yace game da ma'abuta wuta a lokacin da ake tambaye su waqifuhum innahum mas'ulun za a sasa wuta Allah ce ku tsaye da su za mu su tambayoyi daga cikin tambayoyin ga ɗaya daga ciki Allah ya kama ni ta Qur'ani kuma tambaya ce in ma ya bada amsar daidai in ma bai bada amsar daidai ba ba zai ce ba ya riga dama automatically ya faɗi dama ba a buƙatar ma ya ce daidai ko ba daidai din ba an hakaito a nan don mutum ya je tsorata ne kar ka tsinci kanka a wancan layi yasa dama tambayoyin guda tara ne kuma an sani all question za a yi ba option a ciki duka kuma ac writing ne ba obj haka ne haka ta fi wahala ko yawa dole ya ka amsa su duka ba wata wanda za ka bari akwai tambaya guda uku da za a yi ma a kabari akwai tambaya guda biyar a gaban allah a gobe alkiyama taran ita ce wanda za a yi wa 'yan wuta idan za su yi wuta tambaya ta farko duk wanda ya mutu ya kai shekarun balaga manzon Allah ya bada labarin za a zaunar da shi a kabarinsa fa aqada ne za a zaunar da shi mala'iku su tambayi shi man rabbuka wa ma dinuka wa ma taqulu fi zaka rajul alladhi bu'isa fikum wannan sune tambayoyi uku da za a kabari waye ubangijinka za ka yi bayani mai addininka za ka yi bayani me za ka faɗa game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me ka sani game da shi dan ma ana buƙatar kai bayani to idan ka ba da amsa daidai mala'iku za su ce kwanta nam namatul arus kwanta kai bacci ka huta ka zo gun da zaka huta irin baccin angwayen da ba su da matsala an gane ko nan ango iya da matsala ba wani bacci zai yawa baccin angon da ba shi da matsala ba shi da damuwa yawa ma ya kai da kyar to ina zai bacci an gane yawa ya yi bacci irin baccin angon da bai da damuwa daga nan maza ce za a buɗe kabarinsa madul basir iyaka ganin idonsa a hasko masa gidansa na aljanna iya nan iya cikin ni'ima har ma iya ce Allah ka tada kiyamar mana ya matso ya cika rasa domin iya cikin ni'ima a ciki Allah ya san muna ciki to idan mutum ya amsa tambayoyin nan daidai to haka zai kasance gare shi amma in bai amsa ba kuma shikenan sai azaba sai duka kuma tambayoyin ba wai kiramin za ka yi yanzu ka ce zan haddace ba yasa da ake wai za mata al'abdu wane ne wane ne wani shirbici duk ba shi bane ba inda zai kai ka wannan abin da zai kai ka in an ce man rabbuka ka ce rabbi Allah wala tauhidi ne amma in kana shirka ba za ka samu damar amsa wannan tambayar ba amma in ka tsaya kan tauhidi kake kokarin kiyaye kanka game da shirka da dukkan abin da zai kama matsala game da tauhidi kana kokarin kiyayewa ya man sabitar qulu sabit kalbi ala dini sabit kalbi ala da'ati kana gamawa da addu'a to sai Allah ya taimake ka masa wancan tambayar tauhidi tsantsa hi zai baka damar amsa wancan tambaya din an ce man rabbuka zaka ce rabbi Allah wa ma dinuka idan addinin ne da me ka kenan zaka ce dinil islam amma idan addinin bai da bai gaba nan ma amsa ba za ta baka ba ya zama to kullum addini iya gabanka in ka samu wata dukiya akwai rabon addini a ciki ka ba wa addini lokaci wajen karatun addini wajen gabatar da ibada duk dai activities na addini kana yi daidai gwargwaron ikonka to na an ce wa ma dinu ka zaka je dinin islam wa ma taqulu fi zaka rajul ladhi bi yusafikum me zaka faɗa game da wancan manzon da Allah ta'ala ya turo muku shi Muhammadu bin Abdullah me zaka faɗa game da shi in dan bidiya ne kai na ma amsa ba zai samu ba amma kai ahlu sunna ne kaulan wahidan kana bin sunna ne da gurgudan iko a gida da waje lokacin talauci da wadata to in Allah da zaka samu damar amsa wancan tambaya din yasa Allah ta'ala ke cewa dama yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu zalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah iya tabbatar da furci yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti iya tabbatar da furucinsu da furuci tabbatacce ma'ana su ba da amsa daidai fil hayati duniya wa fil akhirah idan za su bar duniya kuma a gaban Allah gobe alkiyama an gane wannan su ne guda uku na farko sai guda biyar wanda hadisi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu kadama abdin yawmal qiyama hatta yusaluhu an khamsin kafar ɗayan ku ba za ta gushe a gaban Allah ba iya tsaye ko motsi ba zai yi ba har sai a mai tambayoyi guda biyar nan ma duka zai amsa za a ce da shi za a mai tambaya an hayati fi ma'abla rayuwanka a ina ka je ka tsufa za ka yi wa Allah bayani a wallahi Allah wallahi ni dan siyasa ne wallahi yawan kamfen da tsufa to wallahi ni ba fataki ne wallahi Allah tabbatauci ne dinga yi har na tsufa a wallahi Allah ni dalibin ilimi ne a garin neman ilimi na je na tsufa a'a ni wane ne ni wane ne duk dai duk abin da kai sai ka faɗa wa Allah a ina ka tsufa tambaya ta biyu a hayati fi ma'afina kai hayati fi ma'afina rayuwarka ina ta ƙare ya aka yi ƙarar da rayuwarka a mai da mai kai ka ƙarar da rayuwarka tambaya ta biyu shababati fi ma'abla samartakarka a ina ka tsufa ai kutun ɗin shekarun samartaka a rayuwarka domin shekarun samartaka suna da muhimmanci yasa wani balarabe yake cewa wallan shababu hamidatan ayyamu law kana zalika yustara ayurjau yace kwanakin samartaka sun wuce masu daɗi da ma dai za su dawo ko kuɗi za a sa kuɗi a siyo da su ba zai yiwu ba ya riga ya wuce da to saboda ka za ma tambaya game da samartakar ka ina ka tsufa nan ma za ka yi wa Allah bayani an ilmihi fi ma suni abe ilimin da Allah ya baka aiki mai kai da shi ilimin sana'a ne ilimin addini ya kai da ilimin da Allah ya baka nan ma sai kai wa Allah bayani tambaya ta hudu fi malihi dukiyarka ita tambaya biyu ce a ciki dama fi maktasaba wa fi ma anfaqa ta ina ta shigo kuma ta ina ta fita kowa sai yawa Allah wannan bayani rayuwarka hol rayuwarka shekarun samartaka ilimin da Allah ya baka dukiyar da Allah ya baka ta ina ta shiga ta ina ta fita manzo Allah ce kafarka ba za ta gusa a gaban Allah ba sai ma wannan tambayoyi in ka hada da ukun cikin kabari da biyar anan ya zama guda nawa guda takwas to sai ta taran da za a yi wa yan wuta wanda Allah ta'ala ya saba ma ciki Allah ta'ala yake cewa a wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir fa atarafu bi dhanbihim fa bayan wannan wanda yake cewa a su ‘yan wuta idan an shigar da su wuta za a ci musu alami a cikin nazir a ƙofar wuta yi ne wuƙi fuhum ina masu ulun za a tsaye da su a ce kai me ka kunan ba ku taɓa jin wa'azi ba ba ku ji abu kaza ba kyau abu kaza ba kyau Allah ya haramta ba kyau yi ne alami a cikin nazir ai tambaya ce ko alifin istifham ne istifhamu kuma iya da cikin su a sigatu su'al alam ya tukum nadir shin ba ku taba jin wa'azi ba gargadi bai zo muku ba maciyari ba ba ku ji gargadi ba mazinata yan luwaɗi masu cin haram duka azzalimai ba ku ji wa'azi game da wannan ba Allah zai sa mala'iku su yi musu wannan tambayar za su ce kalu bala karja ana nadir haka ne ya ubangiji wallahi mun ji wa'azi kaga sun ba da amsa daidai wallahi Allah mun ji wa'azi a duniya an ce kaza ba kyau kaza ba kyau ya kuma aka yi fakazzabna sai muka karyata wa qulna ma nasarallahu min shay muka ce Allah ba abinda Allah ya sauka duk karya ce haka muka faɗa masu wa'azi in antum illa fi dalalin kabir suka ce su din sun tabbatarwa kan suna cikin bata mai girma kaga tambaya ta tara dama duk wanda ya je gabar da za a mai tambaya ta tara to shikenan ya shiga uku dama ko ya bada amsa daidai ko bai bada daidai ba da mahuta zai tafi to shine Allah ya haikaito mana ana irin tambayar da za a yi musu za a ce da su ma salaka ko fi saka ko yan wuta waye salaka shine da kala kenan me ya sanadiyar shigar ku wannan wutar ta sakara ne an ce ai yanzu ko mutum za a kai shi gidan birsin ana mai wannan tambayar ganduro ba zai tsaye da shi kai ko ya aka kai sata ne ya ya kai duk aka aikin banza kenan ina ruwanka ko ba ka ba ne in ma ka bai amsar amma baka bai me zai ma ne ba abin da zai ba ba zai ci a komar da ka gida ba to shine yawa Allah ce a tambaye su masa lakon fi sakar me ka ku wannan wuta za ku shiga wutar sakara yanzu me ya dalili haka qalu za su fudu ba ki ce lam nakum minal musallin ai wallahi ba mu kasance cikin masu sallah ba amsar da za ta fara fitowa bakin su kenan me ya kawo kuta Allah ba mu kasance cikin masu tsaye da sallah ba lam nakum minal musallin sannan wa lam nakum nut'imul miskin bayan ba sa sallah suka ce kuma Allah ba ma ci da miskinai mun tara dukiya amma ba rabon kowa ciki daga musu ya'yan mu sai matanmu ba rabon miskinai bayan Allah wa kunna naqudu ma alqa'idin Allah duk inda ake magana da surutu za mu je mu kotsa mu shiga ko mun san dalili ko mun san dalili ba ko da mu akai ko ba da mu akai ba ko mun san daidai ko mu san daidai ba in dai ana zance za mu je mu cusa kanmu a ciki in zagi ake mu taru mu yi zagi in tsinuwa ake mu taru mu yi tsinuwa haka ake yanzu da Allah ba da irin wannan mutanen ba mutum ba koya ya ci ta kai koya ya zauna shikenan ya ji ana magana ko kima ya jefa kansa a ciki a dinga yi to shi ma wannan iya sababba kai mutum zuwa ga gidan wuta shine wa kunna naqudu ma alqa'idi wa kunna nukadhibu bi yawmiddin kuma Allah mun kasance muna kare ta ranar alkiyama muna cewa ba daidai bane duk abin da za a ce akwai azabar wuta ko kamun abun Allah muna ganin kamar ba gaske bane ba hatta atana al-yaqin hatta tabbas ta riske mu ita ce mutuwa to wannan shine tambayoyin da za a musu ba da amsa kuma amsa ba za ta yi musu amfani ba an gane da kyau to amma muhallu shahid anan shine lam nakum minal musalli abin da suka ce kenan wannan ma kadai ya isa ya nuna mana martaba sallah da kimarta tunda dan wuta za a ce me kaka wuta ya ce ba sallah rahin sallah ya kawo shi wuta to kai kana da hankali zaka daina sallah ne ko zaka yi wasa da ita ko zaka yi wargi da ita han kai ma ba so kake amma irin wannan tambayar ba shine amfanin wazin ai ne abin fahimtar cikin karatun ai Allah iya haka ito ne domin kar ka yadda kai ma ta same ka kawai ka yi ƙoƙarin kiyayewa kar wani abin ya same ka Allah ya samu dace wa kala ta'ala Allah ta'ala yake cewa wa iza qila lahum irka'u la yarka'un a kiyama dama bayan an tashi za a tafi aljanna kamar yadda wata ruwaya ta ce Allah zai ce dukkan musulmi su kwatanta ruku'i kamar yadda suke a sallah a duniya to dukkan munafiki ba zai iya ruku'in nan ba shi bayan sai kage ya har da ciwon tokarere an gane ku shi ne wai za ka yi lawamar ka'ula yar ka'un ko kuma a duniya ma an ce ku zo ku yi sadar su ba za su yi ba ba sa yi idan an ce su yi ruku'i ba sa iya yi suratul mursalati ai za amar bi salati lam la yusalluna idan an umarce su yi sallah to su ba sa iya yin sallah wa fi sahih ali nabiy sallallahu alaihi wa sallama a cikin sahih al-bukhari manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce imam al-bukhari ya haka ta wannan hadis ya ce an nahuwar afil manami manzan Allah an nuna masa cikin bacci kuma yi mafarkin annabawa gaskiya ne dama haka annabi ibrahim ya yi mafarki yanka ɗansa kuma ya tabbata inni ara fil manami anni asbahuk fanzur ma za tara qala ya abati fa alma tumar satajiduni insha Allah min as-sabirin annahu ra'a fil manami manzon Allah ya gani cikin mafarki marra ala rajulin muttaji'in an wuce da manzon Allah ya ga wani mutum a kishingide haka iya kishingide a kwance wa iza akaru qa'imun alaihi bi sakra ga kuma wani iya tsaye a kansa da murgujijen dutse wani a kwance iya kishingida wani kuma iya tsaye a kansa da dutse wa iza huwa ya hawi fi sakra li ra'sihi shi wannan wanda yake da dutsen a hannunsa sai ya nufaci kan wannan wanda yake kwancin ya dinga buga mai dutse fa ya silagu ra'asahu fa ya dahadahu alhajara sai ya kwankwatsa masa kansa shine fa ya silagu ra'asahu sai ya buga mai dutsen aka wa shaddakahu kenan ya farfasa masa kai ya iya kwance kuma wannan a tsaye da dutse ya dinga buga mai dutse aka sai ya farfasa masa kai fayyataddaha alhajara ha huna ha huna sai dutsen ya farfatsu haka kamar ya watse dutsen ana ganewa bayan ya bubbuga masa dutsen aka sai dutsen ya tarwatse bayan ya tarwatse shi wannan na tsayen fayyattabi alhajara fayya akuduhu sai je sake tattaro dutsen ya tattaro su ya tattaro ya tara su fala yarju ilaiha ta yasihra asal iya nan iya tsaye manzon Allah iya gani har sai wanda aka kwankwatsawa kan ya warke ya warke kan ya warke shi kuma wancan wanda ke tsaye sai sake ɗauko wannan dutsen sai sake dawo idan ya dawo sai sake kwankwatsa masa kai idan kansa ya farfasa masa kai dutsen suka tarwatse sai kuma ya tattaro duwatsun sai ya aje shi a kusa kuma sai ya tsaye har sai ya sake warkewa sai sake kwankwatsa masa kai to manzon Allah ya ce iya gani a mafarki ya nuna mai wannan an gane hatta ya sai har asa ba sai kan ya warke kama kana kamar yadda yake da bara wuri sai mai uda sai dawo sai mai udu alaihi fa ya fa'alu bihi misl ma fa'ala al marra al ula sai ya kwatanta kamar yadda ya kwatanta da farko a kansa ya kwarko ya farfasa masa kai manzon Allah aka nuna masa wannan a mafarki kun gane misalin an gane fasa'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an faqila sai mazan Allah ya tambaya game da wannan wannan kowa me yayi ake masa haka iya kunci ana ta farfasa masa kai kuma sai kan ya sake warke sallah a sannan sake dawowa a sake ruguza masa kai sai aka ce da shi innahu rajulu ya'khudhu alqur'ana fa yadfuduhu wa yanamu an salati almaktuba laifi biyu ne ja masa wannan musiba ya'khudhu alqur'ana iya zuwa ya ji karatun alkur'ani ko a karanta masa ayin alkur'ani amma fa ya fuduhu sai ya gudu idan ƙur'anin ya buƙaci ya zo ya aiki ba zai yi ba zai yi karatu amma ba zai aiki da karatu ba haka wa'ansu malaman suka faɗa wa'ansu kuma suka ce a zai haddace alkur'ani ya bari haddata zubi da gangan an gane ko amma kuma magana ƙaulin farko ya fi inganci a gun malamai zai ji karatu zai ji a karanta masa aya amma idan an zo wajen aiki da ayar ba zai yi ba sai ya gudu ki yin aiki da ayar ya zama kamar yadda wancan Allah ki ba mu labari a kan shi watulu alaihim na ba'alladhi atinahu ayatina fansalaka minha bayan an ba shi ayoyin sai ya fita daga cikin ayoyin ma'ana ya fita daga koyarwar ayoyin baya aiki da su abu na biyu ya namu ani salatul maktuba kuma iya bacci baya sallan farilla kaga wani shine muhalli shahin nan ashe yin bacci da gangan kasa lokacin sallah ya kusa kai kwanta kai bacci to shi ma matsala ne inda har abin ya zama al'adan ka ɗabi'ar ka akwai yiwuwar Allah ta'ala zai kama kai ma'azaba wa yanamu ani salati maktuba haka kawai sai ya ga lokacin sallah ya kusa da gangan sai ya kwanta ya kama bacci ayi sallah a gama bai farka ba wannan ba sau ɗaya ba sau biya zama al'adar shi to wannan iya sa Allah ta'ala ya mutum azaba an gane wa akbar annabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari anna man lam yuhafiz ala hadhihi salawat duk wanda bai kiyaye wannan sallolin guda biyar ba na farilla falaysa lahu nurun wala burhanun wala najatun yawm al-qiyamah falaysa lahu nur bahi da wani haske wala burhan bahi da wata hujja ko dalili wala najatun yawmal qiyamah bai da tsira a gobe alkiyama dama ita kiyama haske ake bukata yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'alun baina aydihim wa bi aymanihim zaga masu imani suna tafiya cikin hasken su gaba da baya Allah ya samu ne to dukkan wanda yake tozatar da sallah bai da wannan hasken to lahira da hasken ma ya aka yi labari bala tana fata ita cikin duhu wala burhan ba shi da wata dalili da zai jingina da ita Allah ya masa rahama bahi da shi wala najatu yawmal qiyama bahi da tsira kuma a gobe alqiyama wa yuhsharu ma'a a'immatul kufr inda ya tozatar da sallah shine aikin shi a kiyama za ta yi cikin shugabannin kafirai manya manyan kafirai a cikin za ta da su a cikin su za ta da shi ma'a fir'auna wa hamana wa qaruna wa ubay bin khalaf din mai tozatar da sallah in ji malam za a tada shi cikin su karuna da fir'auna da amana da ubaibi da khalaf manya-manyan kafirai a cikin za a tada shi domin mummunan aikinsa na tozatar da sallah Allah ta'ala ya tsari fattakullah ta'ala sai malam zai kawo recommendation nasa a ƙarshe sai ce ku ji tsoron Allah ta'ala ku kiyaye dokokinsa wa aqimus salah ku ci gaba da tsaye da sallah ya ku bayin Allah ku tsoraci Allah domin ya faɗi narko na azaba akan tuzar da sallah akwai ayoyi ga su mun karanta ga wannan hadisi na Imam al-Bukhari mun karanta to ku kiyaye ba wa aqimu sala ku ci gaba da tsira sallah inda take wa hafizu alaiha ku kiyaye ta sallar lokacin ta yanda ake yin ta fi awqatiha ku kiyaye ta cikin lokutan da shari'a ta bayar ayi wa addibu auladikum alaiha ku ladabtar da 'ya'yanku game da ita ku koya wa 'ya'yanku sallah fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama amarakum domin shi ma'aikin Allah ya umarce ku an murru auladakum bis salati ku umarci yaranku ƙanana da yin sallah wa hum abna'u sab'a isni tun suna yin shekara bakwai kaga a lokacin ai ba su balaga ba sallah ba ta zama dole a kansu ba to amma an ce ku fara koya musu sallah mai hikimar hikimar shine idan lokacin dolen ta yi to sun saba da sun akwai ma'awada akwai sabo ya fi a ce sai abin da ya zama wajibi a kanka a ranar za ka koya ba za ka iya yi ba to amma an ka saba da abin tun kafin ya zama wajibin to lokacin da ya zama wajibin za ka iya yin sabba matsala to wani shine hikimar da ma'aikin Allah ya ce ku dinga gwada yaran ku sallah tun suna ƙanana tun suna yin shekara bakwai ku dinga gwada musu sallah wadribuhum alaiha wa hum abna wa ashir idan har sun kai shekara goma suna wargi da sallah ba sai ku musu barazanar duka kaga a lokacin masala ba ta zama wajibi a kansu ba an gane da kyau ko to amma a tsoratar da su domin kada lokacin dolen ya zo su kasa yi wannan shine hikimar hadisin shi ma iya cikin littafin Abu Dawud kitabu sala babu mata yi Umar al-Gulam bi salati cikin littafin Abi Dawud ya kawo shi wannan faman minkum راعى هذه هذه الامانه التي حملها اياه رسوله صلى الله عليه وسلم مالك يتشاف ما منكم واي اتشكنكم راعي هذه الامانه ونزيك ياي وانا امانه التي حملها اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda manzon Allah ya zo masa da ita ya labta masa aka wannan amana ta sallah da manzon Allah ya zo da ita waye cikin ku zai kiyaye kiyayewar kuma ita ce zaman ka lafiya gobe alkiyama aksarun nasi male ce da yawa da yawa da yawa daga cikin mutane an haza ghafilun game da wannan sallar sun gafala sun rafkana lakinnahum iza lakinnahum iza amwalihim wa huttami dunya muntabihun sai dai su game da dukiyoyinsu da ke samu da kuma tarkacin gidan duniya muntabihuna a faɗake suke nan ba za a ɓoye musu komai ba amma game da sallah to su jahilai ne game da ita ba san yadda ake yi ba amma game da neman kuɗi da neman duniya to a faɗa kiski obdan ne su ba abin da zai ɓoye musu komai suna bin su haka yasa can Allah ke cewa ya alamuna zahiran min alhayatid duniya wa hum an al-akhirati hum ghafilun sun san shigi da bici na gidan duniya duk abin da ake a duniya sun sani zahir amma game da kiyama abin da ya shafi addini a su a gafale suke ba su sani ba an gane shi ne wa hutsami duniya muntabihun suna faɗaki game da duniya da tarkacin cikin shi isa haruna laila wa nahar littan meti hadal mal suna hore dare da rana domin tara dukiya as-sahra bi sin wal ha kamar kamar rashin bacci kenan shine rashin bacci wa bil ashari hum yastaghfirun a ba sa bacci man dalabal ula saharar layali saharar layali yawa saharar layali bisin wal ha yasharuna al-layla wan nahar suna kim yin bacci da daddare da rana saboda me litanim yata hadal mal domin su tara dukiyar su habaka summa yad'unahu liman yarithahu min ba'dihim sannan ita dukiyar duk da ka tara ka tara za ka bata ga masu gadon ka a bayan ba za ka tafi da ita lahira ba an gane hatta zoben da ke hannunka za su yi an cire shi kafin abin ne ka balantana wata wayanka ko wani agogonka to sai an cire to ashe duk abin da za ka nema a duniya magada za ka bar shi yasa mutum mai wayo shi ne wanda zai gina kabaransa tun iya da rai ka dinga aikin alkhairi to in ka mutu ma dai ka ci riba amma ka makale ka mamaki ka ki aikata alkhairi to wallahi in ka mutu kayi asara babu abun da zai sami kan ba nadama ba to malik ke cewa za su tara dukiyar ma'ana neman dukiyar da tara ta hana su addini ya hana su ibada ya hana su gane lahira amma abin da zai zo a ƙarshe shine za su barwa magada dukiyar shine liman yarisahu min ba'dihim wa hum ghafiluna an auladihim alladhina yakununa qurrata aynun lahum fid dunya wal akhirah iza salahu kuma sun manta da cewa idan sun tarbiyyantar da yaran nasu sun dora su akan siratullahi almustaqim sun awwada su sun tarbiyyantar da su to ya kuna qurrata aynun lahum fid dunya wal akhirah wannan yaran da Allah ya baka din to za su zamto sanyun ido a gare ka a duniya da lahira idan ka tarbiyyantar da su ka ba su tarbiyya ta addini to za su taimake ka a duniya kuma za su taimake ka bayan ka mutu amma shine iza salahu har in sun gyaru to amma ka bar su ka ki gyara su kana tara kuɗi ka yi dai buƙatar ka mutu ka bar yawa 'ya'yanka kuɗi to ba ba ba ba solution bane ba ba ba waraka bace ba da yawa za a bar musu kuɗin su lalace su tambaɗe to amma ka ɗora yaro kan karatun addini da alkur'ani to ko bayan ka mutu ana sa ran zai tuna kai ma addu'a dama daga cikin abubuwa guda uku da ba sa yankewa shine akwai sadakatun jariya akwai ilmun yin tafa obi akwai walidu salih da ula akwai ɗana ƙwarai wanda zai kiwa mahaifin shi addu'a bayan ya rasu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza mata al-insanu idan dan adam ya mutu in qata anhu amaluhu illa min salasatin aikinsa gaba ɗaya ya yanki duka sai kwaya uku kadai su ne za su ci gaba da gudana bayan ya mutu amma duk abin da ka sani ya yanki Allah ta'ala ya sa mai lokaci ya tsaya daga aiki duk wannan fafatukar da kake yi to ka kuma waɗannan abubuwa guda uku da mazan Allah ya faɗe su kai za ka yi wa kanka tun kana da rai kana da yin da za ka yi kana da lafiya kana da wadata ka yi ƙoƙarin gina wa kanka wani abubuwa amma in baka gina wa kanka su ba mai gina masu shi ma wanda zai ta kansa yake yi ya sa nafsi nafsan da ake faɗa kiyama gaskiya ne kowa ta kansa yake to saboda ka yi ƙoƙarin gina wa kanka tun kafin ka mutu illa min sadakatin jariya idan ka mutu ka ga wani abu iya zuwa na lada ya same ka to akwai sadaka jariya sadaka mai gudana kai wani abin da ba zai tsaya ba ko da ka mutu kai hanya ne kai bohol ne misali ka zo kai ka dasa bishiya ne al'umma suna amfanuwa da ita duka wani iya cikin sadakatun jariya wata sadaka mai gudana wanda ba za ta tsaya ba to ita wannan ko da kamun za a dinga ɗaukar ladan ana kai makana kabari au ilmun yun tafa ubihi ko ka mutu ka bar wani ilimin da za a ke amfanuwa da shi ka rubuta littattafai ne ka yi ta karatu ana sajjala su a kasat kasat kayi wane ne kayi wane al'umma suna amfanuwa da kai to shi ma wannan ladan ba zai tsaya ba ko da ka mutu za a dinga kai mashi cikin kabarinka awwalin salih ya da'ula ko ɗa na ƙwarai da mutum zai mutu ya bar shi ya masa addu'a yana yi wa mahaifin shi addu'a an gane dama masu hikima suke cewa ɗa amfani biyu ke wa babansa idan har bai masa wannan amfani biyu ba to ba da amfani dan ba amfani ƙwaya biyu ne kadai amfani na farko idan ka gajiya a duniya taimake ka an gane ko ƙarfinsa ya kawo ko da ba gajiya ɗin bai hutar da kai to wannan shine manufar samu ɗa a duniya ya ɗauke ma nauye-nauyen duniya tun da ƙarfinka da hankalinka in ka gajiya ya ɗauke ɗauyinarka gaba ɗaya dingai to wannan shine dalilin farko na neman ɗa dalili na biyu idan ka mutu ma addu'a amma an ka cire waɗannan dalilai guda biyu to me amfanin samun ɗa ɗan da zai dinga jama magana can kai ne police can kai ne kotu kai ne gun yan hizba kai ne yan gun yan bijilanti kai ne yan gun yan mashin yan waye to kaga idan bai amfani ba bai zama ƙwarta ayin ba bai sama farin ciki ba bai sama annashuwa ba kullum iya cikin jefa ma damuwa da musiba ya yi daidai da ɗan da zai karanta alkur'ani ko gaji iya karatu iya rera karatu ko a makarantarsu ya yi fice wajen aikin alkhairi ya ba zai daidai wannan bayan saboda ɗa abin da yake bukata ya dinga jawa mahaifansa farin ciki iya sa su annashuwa suna ganin suna jin daɗi to wannan akwai alama ɗa zai albarka kenan kuma idan mahaifan sun mutu sun riga mu gidan gaskiya to sai a ɗora da musu addu'a rabbir hamhuma kamar rabbayani sagira rabbir hamhuma kamar rabbayani sagira to wannan shine irin addu'a da ɗa zai kiwa mahaifansa kuma ɗa idan mahaifansa sun mutu ba shi da lokacin daina musu addu'a sai masu ya mutu haƙƙi ne a kansa nasu ya ci gaba da musu addu'a shi ma har ya mutu an gane ko wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaifinsa ya mutu akwai wani haƙƙi a kansa na mahaifinsa duk da mahaifin ya mutu sai manzon Allah ce akwai duk da ya mutu ma akwai haƙƙi nasa a kanka ya ce na farko ka dinga nema mai gafarar Allah na biyu ka dinga yi masa addu'an neman rahama na uku ka girmama abokansa duk inda ga wani abokin babanka ne babanka ya mutu ka girmama shi kuma na ya tabbata abdullahi dan umar allah ta'ala ya kare da shi wata rana daga madina zai tafi maka da shi da almajiransa iyakan doki so suna raka shi can sai su ga abdullahi dan umar ya sauka da kan dokin akwai wani mutum iya tafiya a kafa ya ce zo ya hau wannan dokin sai almajiran abdullahi dan umar suke mamaki ya aka yi ka sauka kai sahabi babban malami kuma can wani wanda ba ma san ba za ka baya abin hawan kai hau sai ke cewa innahu kana hudan li umar bin al-khattab wannan abokin babana ne ka duba inda yake da matsayi abdullahi dan umar sahabi ne ba iya cikin manya manyan masu ilimi a cikin sahabbai amma ya ga abokin babansa wanda ba ma kowa bane ya san shi a tafiyar cikin rana da wahala da zafi amma ya sauka daga abin hawan sai kirawo abokin babansa ya hau amma yanzu kai ban ga abokin baban ya ga daga gidansa mota kawai in ma da wata kwata a kusan ka watsa masa ba shi da kudi ba abin da zai ba to haƙƙi ne ka girma abokan babanka ko da babanka ya mutu ka girma ƙawayen mahaifiyarka ko da mahaifiyarka ta mutu haka mazan Allah ya ce abu na gaba idan sun yi wani alƙawari ka cika ba su cika ba ka san babanka ya yi wani alƙawari ya mutu bai cika ba ka ji ka cika shi an gani da kyau ko to wannan duka su ne suna cin haƙƙin mahaifi ko da ya mutu suna cikin haƙƙin mahaifiya ko da ta mutu kuma da yi musu addu'a ɗanar ƙwarai ba zai daina yi wa mahaifansa addu'a ba sai masu ya mutu kuma ya halatta wata rana kawai ka dafa abinci ka ci da bayan Allah ka ce ladan akai wa mahaifiyata ya halatta wata rana ka karanta alƙur'ani izu biyar ne izu goma ka ce Allah wannan ladan akai wa babana ya halatta ɗa ne kaɗai ya isa yi wa babansa wannan amma wanda ba ɗa ba sai dai ka karanta ƙur'ani ka yi addu'a kuma ka ce Allah ina tawassuli ka bashi lada ka mai rahama amma ladan karatun ƙur'anin ɗa zai iya bai sadaukarwa ba zai iya gaba da an gane saboda ka tarbiyyantar da yara game da addini iya da riba kwarai da gaske saboda ka yi kokari mu tarbiyyantar da su malik ke cewa afala takhafuna ayyuhal muslimun to yanzu ku musulmi ba ku ji tsoro ba min hadhihi al-mas'uliyya daga wannan nauyi-nauyi da Allah ya dora muku afala takafuna an yakuna iqabikum ala tarki tarbiyati auladikum ba za ku ji tsoron Allah ba kada azabar ku ta zamto a karkashin rashin tarbiyyanta da yayan ku ne an yakunu min al aqina lakum jaza'an wa ifaqa ko kar ku ki kar ku kar ya zamto ba ku tarbiyyantar da su ba su ma kuma zo su dinga hukumantar da ku a haka ne ya ƙi tarbiyyantar da yayansa kuma sun ji suna ja masa musiba da magana kaga ya zama to jaza'un wifaqa sakamako daidai da aikin da yi amma da kai kokarin tarbiyyantar da su suna kanana to za su ja ma farin ciki da alkhairi bayan ka girma to amma sakacin iya jawowa da ƙarshe kuma su wahalar da kai su gaji da kai inna man la yura'i haqqallah fi tarbiyati auladi duk wanda bai kiyaye dokokin Allah ba cikin tarbiyyantar da yayansa to yushaku Allah yura'u haqqallahi fihi idza kabura wa mata to akwai war su ma 'ya'yan ba za su kiyaye haƙƙinka ba wanda Allah ya ɗora musu idan ka girma ko ka mutu in dai har ba za ka ba su tarbiyya suna ƙanana ba to kai ma idan ka girma ba za su baka haƙƙinka ba idan ka mutu ko ba za su yi ma addu'a ba fa alaikum ayyuhal muslimun gare ku ya ku musulmi an turabbu auladakum ku dinga tarbiyyantar da yayanku ma da mu nash'a yataqabbaluna ala muhabbati sana matakar sun tashi to ku dinga kudaitar da su kuna fuskantar da su su sallah wa muhabbatu da huduri ilal masajid ku dinga kudaitar da su wajen halartar masallatai an gane ku wannan iya cikin abin da zai tarbiyantar da yara wata rana an zo an tambayi imamu shafi'i ko shi dai kuɗi daga cikin malamai wani ya kai masa kuka game da ɗansa ya kangare baya ji maganarsa sai ce yake cewa da shi ya zamto ka zamto man to man da shi wajen yin sallah kar ka bar shi duk lokacin da za ka yi sallah kuna sallah da shi da ya ɗau wannan kullum zai je sallah iya tafiya da wannan yara an ce ko sati biyu ba a yi ba Allah ta'ala ya shirya da yaran ya dawo shi to a yi sallah tana tarbiyyantar da mutum saboda ka dinga jawo yaran ka zuwa masallaci tun suna ƙanana ka tarbiyyantar da su in masallaci kusa da gida ne ko baka nan ka ce mahaifi ta tura su masallaci to wannan shine dan ba na tarbiyyantar da yara wanda in sun girma za su san addini a gabansu kuma za su san mutuncin mahaifansu Allah ta'ala ya samu dace ina ganin mun zo ƙarshen da za mu tsaya a nan insha Allah lokaci ya ci mana abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya ɗauki mu da kansa Allah yana mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala yana mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata kamar yadda muka faɗa yau shine ran da za mu rufe wannan darasi na karanta sufatu salatun nabi sallallahu alaihi wasallam a wannan zango domin gabatowar azumin ramadan insha Allah za mu ajiye wannan karatu a nan sai Allah ya kai mu bayan Ramadan za mu ɗora in Allah ya samu na dare za mu tashi kan hukumar tariku sala a shafi na 28 har in Allah ya kai mu insha Allah kuma fasali na shida an gane amma za mu yi tafsirin juma'a shi ma tafsirin juma'a ranar za mu rufe an gane da ke ku ran juma'a jibi in Allah ya kai mu za mu yi tafsiri zai muke gabatarwa bayan magari kuma shi ma a ranar za mu rufe shi in Allah ya yarda Allah ta'ala ya samu dace na'am eh ai ba a hana ba har in dai ya zama mayyazi ya san in iya jin fitsari zai fada ko in iya jin kashi zai fada za a iya zuwa da shi masallaci dama illar da malamai suke fada zuwa da yaro karami wanda zai iya sa na jisa a masallaci bai ai aune ba shine abin tunani za a iya zuwa a yi masa eh a ba za mai dole ba sai dai a kwadaitar da shi wanda bai kai shekara bakwai ba za a matsa masa ya je masallaci ba sai dai a kwadaitar da shi a safar masa da wannan din Allah ta'ala ya samu dashi muna addu'a Allah ta'ala ya taimake mu ya mana albarka akwai tambaya ne na'am eh eh idan ya aikin alkhairi eh ba dan yaban yayi ba a ba matsala ba ne in dai ba dan yaban yayi bai ji daɗi ba matsala ba ne illar a ce dama dan aibe shi ne shine matsala ne yawa amma in dai ba don aibe shi yin ba aka aibe ya ba matsala ba Allah samu dace muna addu'a Allah ta'ala ya mana rahama ya ji kanmu ya ji kan mahaifan wannan karatu da muka yi tun daga farko har zuwa wannan zango muna addu'a Allah ya karba abin da muka yi Allah ya sa da mu da mahaifan muna da lada a cikin wannan aiki Allah ta'ala muna roƙonka ka ji kan mahaifan mu ka gafarta musu ka sa aljanna ce mako musu ina roƙon yan uwa su sa mahaifina da mahaifiyata cikin addu'a Allah ta'ala ya ji kansu ya yafi musu ya gafarta musu sa aljanna ce makomarsu da dukkan mahaifan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a nan Allah ta'ala ji kansu ya gafarta musu yaran mu Allah tarbiyyantar da su Allah ka ɗora su a gwadabe na ƙwarai Allah ka ba mu ikon tarbiyyantar da su Allah ka sa zama farin ciki a gare mu duniya da lahira Allah ka nuna mana alkhairi cikin zuriyar mu Allah kada ka nuna mana sabanin alkhairi a cikin zuriyar mu ya Allah Allah dukkan hanyoyin neman mu Allah ka inganta su Allah ka sanya musu albarka wannan gari namu Allah ya ƙara masa albarka Allah ya ƙara mana zaman lafiya Allah ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah duk inda musulmai suke Allah ka haɗa kanmu akan alkitabu wa sunna duk inda ake samun fitintinu a can da can da can Allah ta'ala ya tsare ya kare Allah ta'ala ya ƙaro ƙoro mana arziki da kwanciyar hankali wannan damuna da take alamar zuwa Allah ta'ala ya sanya mata albarka Allah ya kawo mana ita da alkhairi Allah ta'ala ya sanya mana albarka a ciki Allah mana roƙonka kai rayuwar mu cikin Ramadan ka ba mu ikon yin ibada kuma karba mana Allah ka kai rayuwar mu cikin Ramadan ka ba mu ikon yin ibada kuma Allah ka karba mana Allah ka samu na cikin bayan ka da zaka yanta ka musu gafara da jin kai a wancan wata mai albarka Allah muna roƙonka ka sa mu gama da duniya lafiya ka sa mu yi lafiya mu gama lafiya dukkan masu bukatu a wannan guwa Allah ka biya mana dukkan wanda ya zo wannan masallaci don jin wannan darasi Allah ka mai da shi gidansa lafiya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi majinyatan mu Allah ka ba su lafiya masu ɗaiɗaikun bukatu a gun Allah Allah ka biya wanda suke neman tsarin wani abu agun Allah Allah tsare mu ya tsare mu tsare mana imanin mu da zuriyar mu da iyalan mu duka Allah ya tsare mu da addinin mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ساتي نو باين صلاه